أنعمك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ‘yan wa musulmi ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara sake haɗuwarmu a wannan lokaci na gabatar da amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa dan wanku Ilyas bin Abdullah Allah mana muwafaka yau muna subdu biyu ga wata na Muharram hijira shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ishirin da biyu ga watan takwas shekarar dubu biyu da ishirin Allah mana jagoranci yan wa musulmi gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara sake haɗo mu da yau gashi muna farko farko farko ko biyu ga wata na sabo shekara ta musulmi ta hijira muna fatar Allah subhanahu wata'ala ya amshi ayyuka na kwarai da muka yi shekara da ta gabata kuma kurakure Allah ya gafarta mana kuma da fatar Allah ya taimake mu ya ba mu damar aiki na gari wanda kuma zai karba kuma ya sa mu cikin bayan shi na kwarai a cikin lokaci mai zuwa idan kuma ajalin mu ya zo muna fatar Allah subhanahu wata'ala ya cika mana da imani ya sa mu cikin layin bayan shi na kware amin ya rabbal alamin bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wannan mai tambaya na farko bayan gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku abin da yake tambaya shine yace ma'ahin shi ne ya saka mishi da matar shi alhali kuma shi yana santa to wai yaya ne zai
to dan wa mas'alar sakin mata wa miji mijin mata in dai mai hankali ne ba taɓi ba ne ba ake ba mutum alamai baro ko bai komai a mai alamai na zama lahiya in dai mutum mai lahiya ne hankali shi karas wani bai isa kan maka mata illa shari'a shi ma inda dalilai na shari'a zai sa dalilin kaza a ce an raba ku almi raba almi hukuma take amma maganar saki kuma shi ma hukuma kan shi inda dalili na shari'a sai bangare na saki haƙƙin miji ne maganar saki amma inda yanwa har wani zai iya sakin matar wani da umar bin khattab radiyallahu anhu da ya saki matar shi abdullahi bin umar radiyallahu anhu umar kan wasu dalilai ya ƙi wata mata ta ɗan shi abdullahi kuma ya nemi abdullahi saki wannan mata abdullahi shi kuma ci a'a wannan abin ya kai tsakanin a cikin gida ta kai hoto waje mai waje da ya ta kai umar ya karan dan abdullahi wajen annabi sallallahu alaihi yana dare ya ce ya rasulullahi gashi yadda muka yi da abdullahi ya ki sakin mata na ce saki karshe dai manzana ya ba abdullahi haƙuri ya haƙuri ya sake ta kaga inda har wani zai sake mata da umar da ya saki ko manzana ce kafin an sake ta ma amma yadda aka mai da abin zuwa ga mai matar ta koyin saki don haka yanwa al'adu da suka mamaye mamaye mutane suka rinjaye addini ya ce wai wa kanin zai saki matar wa amma wa bai sakin ta kane ko baban kwanci ya saki matarka wani ma dan wata ce na raba araman ko ban mata ce na raba araman duk wannan shirme ne ba wanda ya saki matar wani hemi ita hemi matar uba da da dai kurin shi uban in yayi sai in shi ɗan ya ce ya amince da sakin da baban shi amma matuƙa ba ɗa ba mai mata ba ce ya saki ko uba ko wa ko ƙane ko uban mata ko uban mata ba mai saka maka mata matuƙa ba saki kai ba ko ɗan uwa ba a ce ba wai za a zama cikin galazawa ko da da matsala ga wannan mata misali yakan ita an cutar da ita ko uwa suna ga akwai zalunci to wannan shari'a za su je wurin ƙara a binciki gaskiyar magana in an gaba damar gyara za a ɗauki matakin a raba su saboda babu hanya ta gyaran abin da yake da matsa shine amma saki gaskiyar magana a gyara wannan kuskure ne suke yi na sakin mata ta wani kuma ya san matan shi a take yake wannan gaskiyar magana ba saki bane ba ko ya saki ba ta sako ba Allah ya taimake mu amin malam sai mai tambaya na gaba shi kuma yace mun bi liman sallah ne alhali sallar mu da niyyar juma'a ashe shi kuma shi azhar ce da yake to ya ne sallar ta mutum to in wannan abin ina ga da an shan shi kwan lokacin da aka hana sallar juma'a nan abin ya wata wakana a zo shi liman iya mamu suna ga cewa juma'a zai shi kuma azhar ce zai a takaice dai wanda ya zo juma'a ran juma'a zo masallaci iya tsammanin juma'a ce za a yi ne ya sallar juma'a sai liman ya zarce aka yi sallar azhar to wannan kai mamun da ka zo da niyyar juma'a ba ka da juma'a ba ka da azhar duka ka yi babu babu azuma ba azhar da bace baka ladan sallar kai dan kara koyi amma babu juma'a babu azme dalili saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani a hili karar kowa san da shi masu karatu innamal a'mal binniyat annama lakum likulli imrin ma nawa duk aiki ya ta da niyyar shi kowane mutum zai bai sakamakon niyya da kai kai niyya juma'a kuma kai juma'a ba kaga bakar juma'a idan ma azhar bakar niyya azhar ba kenan kai ta kai biwa ba azhar ba juma'a kurin abin da yake kanka a yanzu ma kurin ka relax sake sallar ka ta azhar kurin zakai ko yanzu ne kurin ko yaushe aka abin ma ana bin ka sallah ta azhar tana na amallake ta wata rana da baka yi ba juma'a ba ba azhar amma shi limami sallah ta azhar tana nan ganin dama shi ne azhar yi ku ne kuka ta juma'a kuma ku juma'a ba Allah ta yamke mu amin malam sai dan wani amince masu kira ko masu tambaya za su iya kira a lambobi guda biyu kamar haka imma lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ko kuwa a lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 su ne hanyoyin kira ga mai tambaya insha Allah a cikin lokacin da yake zuwa na gaba insha Allah muna fata kenan Allah sa an fahimci dai kenan an kai wannan bai yi ba kuma ya kai wannan wannan shine abin da nake so in faɗakarwa kan shi tambaya za ka tamita shi da to ga dai wata tambaya kayan wannan kai wani ne yake tambaya cewa kamar shi dan bulaguro ne iya cikin tahiya bulaguro sai lokacin sallah ya zo ya fara sallah ta kasaru sai mutane suka zo suka bi shi sallah da suka bi shi sai ya fahimci waɗannan mutanen lalle jahilai ne wahe ya cika musu sallah wai ya sallah shi take kai maka jahilcin da fari ya haɗe ya da kai maka bin su kama in ma da gama ka ka shiga layin jahilcin na ruwanka da wani zo ba ka san wanda yake ba kai dan balaguro ne kai ba limam ba limam ne rati ba kai wasu su ba ka iya wa'yan wanka ne a takaice kai ma jahilci ne kai ba ruwanka da wanda ya zo bayan ka za ka yi sallah ka yanda kake yin ta ko dan bulagu ko zaman gida ba ya san ba da ya zo sallah liman ya sallar ka kaza sun san nawa kai ba ruwanka da su ba ruwanka da yan baya yanda kai ne sallar haka za ka yi sallar ka raka'a biyu ka zamna ka yi tayya ka yi sallama su sun san ayi abin da ke kansu biyu suka yi a maimakon hudu ko sai su ku sauran su wannan kai ma ka shiga layin su in majalai ne daga cikin kwarin kai ma kana da matsala kwarin ba haka ake ba to mala sai mai wannan tambaya ta gaba shi kuma abin da ina me matsayin matar da take ta tambayi mijinta ya sake da ya tambayar sake shan wa abu ne sananne cewa nan sallallahu ya bayani cewa duk matar da ta nemi saki ga miji ba lahin komi ta dace bi girma ba su ba lahin ba su sababin komi kurin ta ci koshi iya wani take hange ta ce sakanni ta ce aka ce ba ta samun kamshin aljanna to amma wannan yakan sa wasu su dauki wata fa'inta ala kullu halin mace in ta nemi saki a ce tana cikin wancan layin yan wuta lamarin ba haka bane ba kenan akwai yakan yi in akwai cutarwa kuma yan uwa kullum musulunci ya tsara komi ba wani sabo za a yanzu ba shi in har tana ga akwai cutarwar da ta sa take neman rabuwa da shi za a nemi hanyoyin gyara in tsakanin ke da shi bata gyaru ba don farko kullum lamarin ma'aurata an yi so ya zamanto tsakaninku ko uwayenku ko yan wanku kawai wanda ya sani in wadan ɗokan gaugawar ɗokan lamarin cikin gida a kaiwa na waje balle ga mata ta kai ma yan uwanta ko uwanta da gaugawa yakan bata zukatan zamantakewa menene zai sa ke kina son mijinki misali amma kin tusa adawar mijinki ga uwayenki ko yan wanki kaɗan wata wani abu zo ɗan kaɗan ya zo ya ta gabe zan babba amma ku saboda rabuwa mai gaba ɗaya a yi hankali a yi hattara da gaugawar kai lamarin tsakanin ke da mijinki zuwa gidanku to amma idan tsakanin ke da shi kin nemi hanyar gyara na kusa bai gyara ba kuma Allah ya shar'anta na zama da waliyinki da waliyin shi fa ba'athu hakamin ahli wa hakamin ahli Allah ce wani khibtun shaka bainu Allah wani khibtun shaka bainihima fa ba su haka min ahli wa haka min ahli ya dace an guji tsoron rashin zamantakewa in tsakanin duk abu na shi ba a aika wasu gidan tawaga ta fami makusa na kusanka na kusanta kenan yar uwa sai an bi wannan hanyoyi ne neman gyara in bai gyaru ba to kuma akwai cutarwa tabbas a lokacin nan babu lahi ki nemi saki haka akwai akan samu na abu ya zo ko da mu iyawa arman an yi ba a so da akwai masu arman dole ko nan kwawa ce ko kuɗi ne ya gwada ma uwayenka ita ba ta san araman san ba ta kwata kwata aka zo da ƙari uwayen sun ga boza sun kayan duniya suka ce dole sai an yi duk sama kumya suka gallaza mata ba ta so aka arma wannan to in zaman shi kano za ka ba ta san shi to irin wannan in zai kai ba ta iya biyan bukata misali ba ta mishi biya ta halaka matan zana samu cikin safiya kana ta ga ba ta iya mai ɗaya ta halaka a banza ita wani ka sake ni bala ban su zama ka sake ni in ma hulɗi ne ta mishi wannan shi ba laifi in ta nemi saki a irin hali amma ba dalilin komi kurin ta ci ta ƙoshi iyawa ta hangi wani wanda yana ta meku wani abu da ba wannan ta ce kun sakani ita ake magana ba ta samun ƙarshen aljanna kenan wata abin da kina gano akwai hanyoyi na wanda bai halitta ba akwai hanya da ta halitta wannan shi ne yan na magana ya musulunci da ba da haƙƙin mata na wajen neman rabuwa in akwai cutarwa kuma in ba cutarwa an mata kashe ta ta yi hankali da neman rabuwa ba dalilin komi ina fata an gane bayanin da aka yi wallahu a'lam na'am malam sai wannan ke tambaya cewa wai menene ingancin hadithin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa a cikin ku yau waye ya ciyar da wani abinci sadaka kuma waye ya yi sallar jana'iza waye ya gaida mara lahiya waye ba da sadaka ya ce babu duwan da yi wannan abin aka same shi ya samu wannan abubuwa guda hudu wai an mishi alkawalin aljanna wannan hadisin haka ne yake ya tabbata sai hadisi tabbata ya tabbata abinda yawa kana annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai yawan tambaya waye a cikin koye wai wa yawa gari iya azumi abubakar ce ni ne na yi ina ciki ya ce yau waye waye waye gari ya je ganin mara lahiya abubakar ce ni na yi ya ce waye waye gari ya je jana'iza abubakar ce ni ya ce waye waye gari a yau ya sadaka ya wukar ce ni shi sai a nan manzana sallar sallam ya ce duk wanda ya gama abu guda hudu a wuni guda ya shiga aljanna duk da gama a wuni guda kaiwa ka yi azumi ka yi sadaka ka je binne gawa ka ji gidan lahiya kana tabbacin shiga gidan aljanna wannan shine abin da kuma ya tabbata daga annabi sallar sallam wannan ruwaya kenan wannan balle a cewa kana azumin ka an ka gawa ka bi kuma ka je likita ko da baka dan umar lafiya ka likita ganin man lafiya kuma ka samu an gaje ka yi kai sadaka ka taimaka mishi kaga ka ga samu ka samu ladan na'am to sai wannan shi kuma yake tambaya cewa yace kamar dan uwan shi iya cikin kamar sojoji wanda ake tura su mission haka yace kuma an je kamar da su tsakanin su da abokan gaba suna kashewa yace wai shi wannan kashewa shine ya tambaya wai eh matsayin abin iya damun shi anan shi ya damuwa shi kai ne kai kace kudin wanga damuwa haka damu dan uwan nashi ce ke damun shi haka damuwa kenan kashe mutanen da suke eh shine ke damun shi wai alai kawai sun kashe mutane a wanda kashe da kai akan mai kashe shi in kare kare kan kake shan wa akwai masalar cewa annabi sallallahu alaihi iya cewa duk wanda man qatala duna duna mali fa huwa shahid na'am man qatala duna irdi fa huwa shahid man qatala duna- duna dami fa huwa shahid duk wanda ya ya kashe wani an aka zo mana wajen kare kanka kare jinin kare mutuncin ka kare abin ka ka mutu ka addinin ka mutu sha- ka shahada ya race da da- da niyyar mutum abin da ya ji abin da ya kashe kashe wannan misali annabi ya cewa ba ma wajen yaki ba haka annabi ka ce wani ce ya rasulullahi wani ya zo zai amshi dukiya ta annabi ce kaka bashi ya ce ya rasulullahi in ya ke ni annabi ce ya kashi ya ce in wani ya kashe ni ce ka- ka ka kai shahada ni wani kashe ce ka kashe banza wannan yan wala mai ce a yanzu ko ka tabbatar da an aka zo za a kace ka ko ma duka a doke kama gaba daya ko a kace yan uwanka ka je ka kare wajen kare kan ko ka doke kan mutu wannan inda ya tsaka lalle ka ce wannan shahada dan shahada na abin da annabi ya dare ma baka ce wannan shahidi kat amma dai ana mai kika ba a ce ya mutu banza da ya mutu kan hanya wanda yake ta kare mutunci shi kare jinin shi kare duke shi ko kare yan uwan shi wannan ba mai ce ka abu na'am illa kuma amma ya ga zuciya me mutum yake yin abin da yake shi
to sai mai wannan tambaya shi kuma yana cewa wai da gaske ne dan zina idan yayi limanci babu sallar
to ba da gaske bane ba gaskiya bane
na'am yan wa- irin wannan masaloli mutane an kullum wani addini abin iya buƙatar yi da- eh, halatta haramta na abin haƙƙi na Allah wani magana an ga cewa na fiƙi ma su malaman fiƙi ba wanda ya ce sallah ba ta yi ba abinda su suke magana wasu malaman fiƙi wasu karhancin sa shi limami ratibi mutane suke magana ba su faɗi suka cewa ma wai wata sallah ba ta yi ba wawadi ka dame shi wace ba ta yi ba abinda su wasu malamai wasu malamai suka ce bai dacewa a sa shi limami ratibi shi na ka cikin matsata imam malik kan mas'ala to shi kan shi cewa bai zama limami ratibi ba nasi bane ba daga Allah ko daga manzon Allah ko daga sahabbai a ra'ayi na wani malamin cikin malamai magabata kan maganar shi ma kuma idan mutum ya samu wannan motsa malik ma shirin imam shirin motsa malik ta imam zarqani shirin zarqani kan masalan kadiba ya kawo me yasa dan san ga ba wata hujja ba wata hujja a shar'anci za a ce ne limanci matakar ya san karatu san addini a ce bai bai sallah amma menene magana suka ce an yi wannan magana wanda ya magana ya yi wannan magana dalilin kare su mamun kai a san mamu suna suka limamin su ka ji abin da ya ce ko shi ba ce sallah ba ta yi ba kurin kamar mutane masu kaba su kurin ba ce ba sallah ba ta yi ba ko ne da mutum fiye ta ake karhanci na limamin ratibi amma da su wajen ba sallah ko shi ma yan uwa masu malamai masu hujja madogara magana suke ce malaman malaman sunna duk wanda yake annabi manzala manzala da yasa da yasa ka shaɗa limanci bai kawo mai mai uba kuma da uba ko mai asali dan asali ko dan ba dan asali ba abin da yace kurin fali ummukum aqrakum min kitabillah kan kanu fikira ta sawa ce fadin bi sunna zuwa dai hijira abin da manzala ka sharadin limanci karatu bayan musulunci wanda yake karatu ga kira'a ga sanin addini ko da ba ya zo ta hanyar- ta hanyar zina wannan shine limamin ku amma wannan dan uba uba da uwa yan asali sharufai ne yan asali eh, ba shi ba kan daraja ba ce shari'i ne ma amma jahili ne walla bai limanci shi yasa wancan da ake ga cewa bai bai bai da uban he limanci kuma shine daidai limancin shine daidai na wancan ba daidai bane dan iya shari'i bai karatu jahili ne na haka yan uwa ku gane lamarin Allah me Allah ya na san Qur'ani inna akramakum inda Allah taqakum mahi karamci mahi kima a wajen Allah mahi tsoron Allah wannan maganar dangantaka tsakaninku ne mutane wannan wannan dan shari'i ne wannan dan talaka ne wannan mai kuɗi ne wannan tsakaninku ne bayi a wajen Allah akramukum inda Allah wanda yake tsoron Allah kiran ba ruwan Allah dan wannan shi kan wane dan wannan shi kan wane alaka ku ce bayi dan asali ba asali waye waye wannan tsakaninku ne amma a wajen Allah ce a taqakum haka nan Allah a wajen kowa ba wakilin Allah da ɗan sarki da ɗan talaka ɗan shari'i ɗan wane ne ko umman mara uba duka bayi na Allah idan mutum ya ba Allah kuma ya san abin da aka tsara shi ma ba wannan Allah kaman kowa yanda kowa zai bautar Allah shi ma ka zai bautar Allah kuma shi gina aljanna na haka kina a takace yan uwa wannan mas'ala ce ake ta sa ta akan jahilci kuma da dama cikin malamai sun tsaya su ba mutane su waye mutane kai yawan dan wannan al'amarin kullum muna bayani ya je da yawa da yawa cikin hadari irin wannan mas'ala ta ɗan zina kullum muna bayani abu ne ya sa da yawa ya kai su daji kuma ya kai lalace cikin don haka wasu da yawa cikin al'umma wani irin abin da yake ji yasa shi bitirce in mace ce ta lalace ce shi kenan ce ma har ma da aka ce ma na wuce shiga aljanna ma duk wannan irin hirarkin ne a sa su lalace suna da shiga aljanna ya zama in duniya shi lalace dan mu ta lalace ta ta abin shi shi ma shiga duniya ai tai kaga bacin al'umma ne ko abin babu nasi daga Allah ko ga manzon Allah wanda ya kawo wannan magana ta bai shiga aljanna ko magana wai bai limanci duk wannan hira ce na ta wasu gane lamarin Allah ba ya zato mai tsoron Allah idan na to dan dan zina ne kullum kullum muna muku bayani kullum ga labarin addini abin al'ahili yake Allah ya nassin Qur'ani wala tazuru wasu tawzir ukhra wata rai ba ta dauka lahin wata rai su uwaye da suka yi zina shi da kullum yana wannan bayanin inda har za a ce shaggu uwar da uban su ne shaggu in za a bi gaskiya su suka yi shagantaka suka yi abin da Allah ya hana to amma su ma shaggun sai suka tuba suka gyara suka tuba a wajen Allah sai Allah karɓe su zama bayi na kwarai zama tu ibadullah salihin bayan Allah na kwarai da wanda uban kuma Allah sa su gidan aljanna to dan wa idan su suka shigantakar sun tuba Allah gafarta musu ya dauke su bayi na kwarai ya kai su gidan aljanna kuma shi da da yazo bai da komi ka ce wa ce ma a ce dan wuta ne kamar ka samu shirme ne ba gaskiya bace ba ba addini bane kana magana daga yan uwa gaskiyar magana irin wannan mutum Allah ya sa su wannan hanya kun yi hakuri haka Allah kaddara mishi fatar uwayen Allah shirin da su su tuba kai kuma ka bi hanyar Allah in ka bi hanyar Allah yanda kowa shiga aljanna kai ma za ka shiga in ma kai da kyau sai ka riga yan asalin sharafai shiga gidan aljanna in ba su ba Allah ba na wata yan a gane ke lamarin limanci kurin karatu ne in dai ya san karatu ya san addinin shi ya yi ku kira'a shi ne limamin ku a sharance ba al'ada ba Allah shaidan mu ci gaba malam sai wani yake tambaya cewa ina hukuncin mutumin da mutumin da ya zamanto da shi barawo ne yana sata kuma sai tuba ya bar sata amma ya koma kuma bokanci
Allah kiyaye na wani takari takari takari takari ya kai zo gaba kuma kuma hada rijiya kuma ya zo da ka takari kuma hada rijiya ai kun ma sata da bokanci saboda sata bakinta an kai aiki gobe kiyama za a biya wanda kama sata a dauko aikin ka biya a biya a biya inda saura kuma kaji yau dai zaka hutu amma kaji da bokanci da shirka ba aljanna an kare yan wa ba magami babu ba ba ba ga masu ba ga masu ma magana boka da barawo boka ya zama hadari don barawo bakinta za a je kiyama ya biya wanda ya ma sata da hakkin aikin da ne bada za a dauka a biya su kuma in ya biya shi kenan yawa sama ke da yawa in ma har Allah kaddara ya kasa biyan su za a dauko duniya dora mishi zai ta gidan wuta ko to ko ji gidan wuta da imanin shi ko shekara nawa ya wuta bai da wama wata yana tsammanin zai huto shi gidan aljanna amma boka dan duba kafiri ba imani da Allah wuta jahannama hal abada khalidan fiya abada ha abada ne kenan kaga akwai hadari ba gami dan wa mai bokanci ka tuba arawa ma dai ya tuba ya maida mutane in ba dama maidawa ya je nemi afuwa in ba afuwa dai ya ta ibada da fatar gobe kiyama samu abin biyan bayan Allah ci gaba na'am ta sai wannan shi kuma yake cewa ya hudo mace iya son zai aure ta amma sai iyayen shi suka ce a'a ai yar mahauta ce kai ya aure ta
to kaga duk wannan magana ta yar mahauta ce iya cikin cin magana na jahiliya wanda har yanzu an ka suna nan cikin mutane kuma mutane malamai sun kyale sun kiyaye mutane bayani bayan su kansu yan uwa kullum ina wani bayanin cewa hawa hawa a cikin musulmi ita ce sana'a mai kimar gaske ba sana'a ce da ba kowa maza a bari yi ta sana'a ce mai muhimmancin gaske sai amintacce za a bari ma ya hawa za ka tambaya me yasa kaga yanzu dai za ka iya sayan atamwa yadi na shadda kowane iri takalmi wando komi za ka sai a wajen arne bai hude ko aka amma yanzu arne mai bautar gumki arne mai kama yanka daga wuya ya kama yanka kaci ka gabgace ko da haka kenan yanka wawa wata sana'a ce mai muhimmanci a cikin addini to kawo wani aibu na jahiliya don wannan haka mu taso cikin jahiliya da manganu da yawa na ƙarya ke dangana mahauta mahauci kaza ne mahauci duk wannan ƙarya ce da bata mahauta da bata kira in gadi ba abu wasu biyu ne masu muhimmanci a cikin al'umma amma shi ya shigo yake bata su ko bata masu yin su mahauta da makera wani makeri ne to ɗan wasu waye al'umma wannan ɓangaren abincinku garanta abincinku wannan kuma ɓangaren makamanku abin kira da akwai makamai da su an zo duk an bata sana'ar dan wannan shirme ne he da in mahaucin kazami ne wannan kuma yake ya ce ba almin saboda kazami ne iya zuwa gida da wari bai wanke jikin shi wannan ya a kyame shi dan kazamta ba dan hawa ba amma hawa yan wa sana'a ce mai kima a musulunci sana'a ce mai kima yan wa kuna al'adu ne nan wajen nan wajen an kai wasu wurare da kanan yamma kaɗan hawa sana'a ce kamar kwata sana'a ba ba wani magana gado ba magana gado bace ba amma mu anan saboda zargi da aka jehuwa da ƙarya da al'ada da jahiliya ka soka ma wannan sana'a yaga anan hewan da ya gada to wallahi shirme ne sana'a ce kamar kowace sana'a he ma tana cikin sana'a masu muhimmanci a cikin addini dan haka da abin zaka ji an aibanta mahauci na jahiliya kaza duk ƙarya ce kaza kaza ke akwai abu da yawa da mutane suna jin su idan hulun su amma ƙarya ce shirme ne bai kamata maka da haka yana shiwon tsoho naka iyawa tsoho ne haka ta cikin jahiliya haka aka sami aka a samu wani malami mai hankali ka samu wani malami mai hankali wanda zai sami tsohon wannan cikin nutsuwa cikin nutsuwa ya waye mai kai wani babu wannan shirme ne dan tana da ya mawuci ba wani aibu a addini ya ma muhimmanci kansa na wawa a waye mai kai amma nace malami wanda yake waye kai sai wani malami kidaban me ko malami kidaban me ne suna rawa da malamin ci da ma kidaban me ne yace ba yawa gaskiya haka ne wa kuma ya ga gwada ne shirme ne haka sai malami mai hankali zai samu nutsuwa naka cikin nutsuwa ya kwantar da hankalin shi kwantar ba wani matsala wannan jahiliya ce al'ada ce jahiliya ce kayan musulunci da aka aibanta wani abin ba wani matsala ko daya mahauci ne za a ba ɗiya shi za a kiɗiye shi ba wani matsala ga al'umma ta musulmi kuma sana'a ce mai muhimmancin gaske illa in kazami ne wace kazami ne ba saboda ya kaya kazami ko amin nasiha gyara amma ba da masana hawa ina wata an gane na to sai mai tambaya na gaba ya ce ya samu sallah raka'a biyu a sallar da ake yi ya ce to wai biyun wannan ya zai ya kare su in masu bayyana ne ko in masu atarta ne
yan uwa wannan mas'ala ta kullum da yake mutane sun samun kullum masabukai sun yawa a sallah shi sa abin da yake zama da matsala ta maganar in aka samu raka da ko raka biyu yan wajigon al'amari malamai magabata ba yan ra'ayi bane gaskiyar magana sai dai a ce wani yayi magana da fa'inta kuma sai a samu nassi da ya saba fa'inta shi shi wani malamin ko da iya dare zai ajiye ra'ayin shi asalin jigon magana ta hoto daga wasu ruwayoyi akwai a bukhari akwai cikin sai musul annan sallallahu alaihi yana cewa idza qimatis salatu la ta'tu antum tas'un wa tuwa alaikum sakinatu wal waqar fama adrakatum fasallu ma fatakum fa'timu wa tarwa ma fatakum faqudu almanar da hadisi yake cewa in aka tada sallah ko gaji sallah ta da ya kama kar ku zo da gudu-gudu ya ce ku zo cikin nutsuwa abinda kuka samu ku sallata abinda ya huce ku fa'acin motarwa ta ku tuko wani lafazi faƙadu ɓangaren ruwaya fa'atinmu lafazin fa'atinmu ya yi yawa na faƙadu ma shi ma zo amma kuma ya inganta amma lafazin fa'atinmu ya yi yawa to idan muka ɗauki malamai na harko tun rasa imam malik su abu hanifa abu da bin hanbal mu shafi wanda suka ɗauki ma'anan faƙadu suka mata tawili su ɗan warko irin su shafiya ko hanabila zahirin hadisan fa'atinmu idan ka sau ka samu salamai fa'atinmu ku ciko an ka ce za a yi ciko kuma mana kan za a komplete komplete za a yi cikowa za a yi misali ka samu a zuhar raka'a biyu me ake a raka'a biyu ta ƙarshen a zuhar kowa sani fatiya ce kadai ake harka bi ta karshe kenan yanzu an ce ka ciko kenan ka samu kenan kullum abin da ka samu da liman a wannan a wannan ka'idar da abin da ka samu da liman shine sallaka ta farko na ba ciko wa zaka yi to yanzu ka samu raka'a bi ta farko da liman me yake raka'a bi ta karshe ya ka fatiya kadai a raka'a bi ta karshe Aisha ma haka ne ka samu raka'a bi ta farko me yake raka'a bi ta karshe a kawo fatiya kadai a asirce azhar haka duka wannan misalin guda haka ne misali magarba ka samu raka'a biyu ba sauran da ya ce ta barka ba na yake raka'a ɗaya ta ƙarshe fatiha kada ya tarce ka samu raka'a ɗaya misali magarba na yake raka'a biyu ta magarba fatiha da sura a bayyane a zaman a yi ta hiyako a tashi kuma a kawo fatiha kaga an ci koko wannan shine fa'inta ta fa'atinmu duk kullum dai abin da ke mai masaki za ka gane bai wahala ganewa kullum ka ɗauki abin da ka samu da neman shine naka na farko kurin akan haka za ka gane komi ɗaya ka samu kasan ta biyu mai ake kasan abin da ka saura to kan wannan ka'ida kenan ka samu ishara ka biyu yanzu ka tashi ka kawo fatiha kadai a asirce a raka'a biyu ta karshe ka zama ka tayya wannan shine ra'ayin jamhur mahiyan malamai kuma a ciki akwai sahabbai yanzu Umar bin Khattab yanzu Abdullah bin Umar sauran sahabbai da cikin wannan fahimta kamar da Imam Nawawi cikin almajamu ke shi na ga yake yana bayani haka masu ganin faqadu na malikiya nan ta shahara su faqadu ita kanta faqadu kanta a wajen jamhur suna cewa wannan tawili malikawa ne suka ma tawili ita kanta faqadu tana ma'ana guda ce da faqadu faqadahun sun Allah ta faqadahun sama sama ko duk da magana fi'ili ne faqadu ma ta duka magana iya daukan duk wannan ma'ana ta fatimu to amma sai malikiya da hanaf suka dauki faqadu magana ramowa tun aka ce ramowa za a yi kenan abin da ya huce ka ka ramo shi kenan ka sami ishara ka a biyu ta ƙarshe me ya huce ka sai su ce ka ramo fatiha da sura a raka a biyu an suka huce su za ka ramo wannan shi ne fa'inta ta malikiya ita ta shahara a nan to in wasu abin da fa'inta ta ko ra'ayi haka aka ɗauko malikawa da hanaf kan wannan fa'inta ta ramowa amma a hanya suka rabu me suka rabu a hanya sai malika suka toge suka ƙi bin faƙadu zahirinta suka ce bana al'afa'al wa ƙadar aƙawal ma'ana magana malika an haka ce fa'atin mu za a yi gangaye ta misali ka samu garba raka ɗaya an ka karaka ta baka zama sai ka ciko sai ka karaka a bizungur sai ka fatiya da sura a bayyane baka zama ka tashi ka fata da sura a bayyane ka zama ka tayya wannan shine gangare ya faƙadu to amma malika suka ce a'a nan batewa suka ce sun yarda da fa'atin mu a wajen aiki kina wajen aiki cikowa za ka yi ka sama ɗaya ya ka ciko ka gama ta tabi ka zuwa ga tayya ka kawo fata sur a bayane su kuma a hana masu bin gangare ba ta wuri suka ce misali kurin ka samu garaba raka ɗaya zun duru ba ka zama ka kara ka abi kurin ɗan wanda a takaice gaskiyar magana magana mahi sauki kuma wadda ta wajen jamhur mahiyan malamai haka ciki akwai sahabbai kurin da abin da ka samu da liman shine harkon sallaka ka samu ishara ka a biyu ka kawo raka a biyu fatiya kadai za ka raka ta ƙarshe haka a zo haka haka la'asar wani zai kama tawilin to ayi raka ba kai fatiya ba kai sura ba sun wuce kai za ka yi su sai ka ce wannan dalilin bin liman ya kama haka nan sai ka sai ka mai tambaya mai wannan ra'ayin yanzu ka zo ka samu liman a ruku'i na wata sallah ko ta sallah ce ma iya ruku'i bi ta so bai ka bi shi wannan raka ka same ta sai ce ma ka samu sai ka mai tambaya ya kai dan samu sallah yanzu fatiya ma ka samu amma ka same ta ko me yasa dalilin bin liman nan ma dalilin bin lima ta canza maka sallah ina wata an gane bayanan wannan shine yanwa na ga yanwa wannan bayanan guda biyu na ce muku wannan shine yahi to amma ko je magabata idan ka bi wancan na malikiyan ba a ce baka sallah a ta sallah ta bace amma suna magana wanne ne yi amma ba magana bacin sallah dan kai ɗayan bin wannan wallahi alam
na'am to sai wannan mai tambaya na gaba shi kuma abin da yake cewa me hukum me me mace wadda take da wata juna biyu ya kamata ta dinga karantawa addu'a Allah ya sauke ta lahiya babu wata addu'a da na sani ta musamman da annabi ya koya wannan hede kuran addu'a a jumlace ta neman Allah ya bata saukin aihuwa wannan zan mata nasiha ta wajen addu'o'in da ta rika addu'a kafin lokacin aihuwa yi ta rika addu'a Allah ya sauke ta lahiya haka idan ta ji naƙuda ta rikanta addu'a irin su Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala wa anta taj'alul hazana idza shi'ta sahala wannan addu'a da mutum cikin halin matsala yana karanta da Allah ka sauki don mai a cikin amana addu'ar ya Allah kai ne kake sanya abu mai wahala ya zama to cikin sauki wannan Allah kai ne mai sauƙaƙewa idan kake sa abu mai wahala ya zama cikin sauki kana da magana Allah Allah baki sauki cikin lamarin aihoki wannan shine na yawaita wannan addu'a kaje na goda irin su la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wajen samun Allah ya kawo sauƙin haihuwa to bismillah
ta wannan ba mai tambaya na farko yake cewa wai in wata ya tsaya wai a ranar ne ɗaya da wata ko kuma sai alfijir ya ke
to yan wa lamarin wata iya kullum abin zama gano rana a shari'a tana harawa da daranta yanzu yau misali muna subdu da darko to yau daren ladi ne an zai shafi ta daren juma'a zai kamata tambaya ushen daren juma'a zai ce malamin shi ko kenan kowace rana dare ake harawa kahin dare yanzu yau kahin rana yanzu yau subru ce yanzu daren subru muke a daren ladi muke daren ladi muke a yau da haka kenan an kafa yanci haka kenan yau misali wata ya tsaya misali zan so ɗauki misali mutane sun ganewa muna cikin sha'aban ana neman ganin wata na ramadan kun magariba ta yi sai muka ga wata na ramadan ya tsaya yanzu idan isha ta yi da dare a ran nan a ina kake a ramadan kake ko a cikin shaban kake za ka yi da kana cikin ramadan ka kenan ka yarda da dare ake farawa ba ba wuni ba haka yake baya ba rana ba kenan a takaice ɗaya ga wata yau misali an ga wata yau da dare sai a fara da sai amma yau ba ta yau da wata yau wata yau wata ya fara amma har gobe zuwa wuni guda kenan ɗaya ga wata miki amma yau za ce wata ɗaya ga wata amma har goben ba ta rango ba ta bi ga wata kuma gobe har dare yayi in dare yayi ɗaya da wata ta kare an shiga daren bi ga wata ka ji magana kenan ina wata an gane
to wannan take cewa wai tambaya ce ta yi zata ta yi unguwa sai mijin ya shiru bai ce komai ba da ta huta da ta dawo sai ta ga kile gida eh shine take tambaya wai wannan kile gidan da ya yi a matsayin saki yake kuma to ah, yan uwa balle yan uwa mata kullum iya daga cikin haƙƙi da Allah subhanahu wataala annabin shi ya bayani iya daga cikin haƙƙi namiji akan mace Allah ta kudu min baita ya labe izini Allah ta kudu labe izini kaka ka tauta gidan izinin mijinta kaga nan ta'addacin da ta yi zan huta bai ce ba huta ta tahiyarta kaga nan kenan kin yi wa kin kin mai aikata kin kin kin wa kanki hukunci kin yi gaba da kanki nan laihi ne laihi ne kika mushe ki mata mishi rai gida da yari bacin rai ne za a tambaye shi me yake ni dan wa akwai wata doka ta malam bahaushe da ke ta amna mu ita anan yanayin mu dai tunda da magaran ba hausa bane gaba da bagaje da bari bari waye duka ka ta da magaran kowa akwai ba mu ce kaza ne kun da hausa hausa hausa ta tarin ja kowa magari na gama gama ka ce ga wasu garin ko bari bari ko ko bari bari ko bugaje ko waye duka zaka nan dai a takaice dai a da magaran nan wajajen mu kirkar mu zamu ce akwai irin wannan al'ada ta cewa wai rihe gida wai sake ne mace ta zo su gida miji ya rihe gida a ce ai sake ta ne wannan al'ada ce ba shari'a bace shar al'ada ce ba shari'a bace bai cikin shari'a rihe gida an ba ce ba ta yi gidan mana nasu keke ko ta yi gidanku ko rihe gida ya kubra gida daga ciki ko daga waje bai ɗaukar mana ko ɗaya ta saki kan ma kuka cikin saki a ce wasu kinta ne kai da to dama kuka ne dama sakin da kuke nema kenan bai cikin siga ta saki kurin ɓacin rai ne hai abin cikin mai dalilin da ya yi a yayi ne wani dalili ɓacin rai ne ka a zo na shi dai bai cikin lamarin saki rihe gida daga ciki ko daga waje gaskiya magana haka ne yanzu ki je ki nemi sulhu da mijinki kin yi ka tobara kin yi laifi kin bata mace ki nema ki koma a bashi haƙuri ya bude gida ki shiga kuran asirire eh to sai mai tambaya na gaba ke cewa wai an ce ba azumi rasubdu to wai ramuwa ha
daman ba a ce abin da aka ce daman azumin na nafila banda farilla duka abin da yake da ramuwa da na kafara ko na addawal bakanci duk ana iya yi. azumin nafila ne ke da magana a kan shi amma na farilla ko na ramadan ne ramon ramadan na kafara ne na nazar ne kenan bakance ke cewa duka wannan ana iya yin su ko sudu eh to sai wannan yake tambayar ce- ko take tambayar cewa dai wai mijinta ne suka yi alkawali kafin su yi arme zai bar ta ta yi karatu to yanzu kuma bayan an yi arman sai ya hana sai ta ke tambayar cewa ya zata yi ta koma inda wanda yawa wanda aka inda aka alƙawar mai jana ya ce almusulmi ala shuruti musulmi suna kan suna kan sharaɗin su kenan mutaka an yi sharaɗi wajen arme kenan bai kamata ba yanzu kiya cin taka ta da alƙawari ne gaskiya ta ya koma can wajen wanda ya dauki alƙawari da su ga na aka da aka tada kuma sai gwamnati kamata ba ya tada dan alƙawari aka yi da shi kuma dan idan a can kenan abin akwai a ciki akwai yaudara kenan ya yaudare su ne kenan gaskiya magana in bai kamata ba ka ji a zamana da wanda ya ma alƙawalin eh
na'am malam sai wannan shi kuma yake tambaya cewa mutum ne ya ga yarinya yana so ashe tagwaye ne ɗiyar tagwaye ce ɗaya a maraɗi ɗaya a damagaram duka yake son su zai wai ya iya auren su duka
Mm, ah, yes. ya ya yar wani lazim to amma tambaya ce bata da matsala Eh, yan uwa yan uwa ba magana ba yan tagwaye kowa ya da kanwa uwa daya ko uba daya ko uwa daya uba daya haramu ne ka almin su Allah ce wa Allah ce abin Allah hamta wa man tajma bainal khutay nasu qur'ani ba har tsakanin yan yan uwa da yan uwa ya da kanwa ko uwa daya uba daya ko uba daya ko uwa daya balle tagwaye ha ba yan uwa idan ba hada ma ya da kanwa haramu ne Allah haramta naga yan tagwaye wannan shirme ne haramu ne babu damar gama wa'annan yan tagwaye guda biyu ba su ma kowa tagwaye bane ba inda ciki ɗaya ne ba dama gama Allah Allah haramta Allah haramta wanda yake da dama dama dama shi ma kuma wai zaman an hana a shara ba tana ba ku zunti guda biyu ga masu duka wannan mun kai ba ta ka haram an an baka illa ba ne gurin na zamantakewa a ce a samu matsala amma shara ba tana ba ka gama ku zun guda biyu ko ce ku zun ce misali waccan ɗayan baban ka ce wanda ɗayan baban ka ce ka san da akwai matsala san gama to amma a shara ba tana gaba ba wanda ka hana gama uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ciki ɗaya ne su aka hana balle haka na da wasu yana zama ke ce a wasa hasan da ɗan tabaye ba a yi to bismillah kaba wannan shi kuma wani ban Allah ne yake tambaya ta wai abin da ya shahi wai mutum idan ya saki mace wai gaya mata zai yi ce ya sake ta ta zamana a nan gidan tunda an ce kar ta huta ko kuma a a bari yake he ta kare idda ta kwana ya ce abin ga kuma magana ciyarwa ya ne duk to shi ka'ida ba wani maganan boyo domin akwai haƙoƙi wanda ɗan da ba rabuwa ba sakin da kai ba tana buƙatar wani haƙƙin kun za ta ga shuru wata uku kai ma yawa ko jini uku kina ta kashi abin da ya dace ka gaya mata kuma a gaya waliyinta da cewa an sake ta amma ta zamana ta zama idda a wannan wurin mata nasiha kuma cinta da shanta a wuyanka in mai jini ce sai ta jini uku ta wata uku ta wuce wata uku jini uku za a dai idan mara jini ce sai ta yi wata uku bayan saki shi kenan ta kare mara jini misali da bata jini ko dan kananta ko ta an tare ta huce jini tsohuwa ta tsohuwa aka reba ci aka rabu to nan ba bukatar jini uku kun wata uku ne amma misali wadda take share da nono nan shi yake da matsala akan shana mai sha da nono mutane suna ɗaukan ta yau ta uku a in dai mutum sha da nono bata jini kuma na akwai mata waɗanda suke suna sha da nono bisa jini ke su shekara ta mata shekara biyu bata jini to irin wannan idan aka sake mace mai yaro karami ba a mata arme kai in kai ba zauri ne kakka arme ta sai ka ji labari ya ta yi jini uku in ɗiyar ku ce an sako ta da sabon aiwa kakko kuskura ku mata arme don ta wata uku sai ku samu labari shin ta wata uku kai ta jini uku bayan abu idan wata jini ba dole a hakuri ko shekara biyu ne sai ta yi jini uku ta kwanta ya armi wadda ka ce tana wata uku wadda daman san bata jini ne don yarinta ko dama haka Allah yi ta ko don tsuwa wannan ihin shi kamar yan a gyara da kyau duk inda ya kace kar ta yi armi dan ta samu aiwa ta kai labarin ta da jini uku in kuma kai ba zaurin ne kaji mace an sako ta da sabon yaro kakka arme ta ka samu labarin ta yi jini uku tukun karme ta ko ta shekara he ta ji uku wannan wai ya kamata a gyara da kyau Allah taimake mu amin malam sai wannan ke tambaya game da abin da ya shahi tasu'a da ashura ya ce yaushe ne za a yi kuma in ya faɗo asabar a yi ko kuwa ya za a yi
to an wa a mas'alar cewa tasu'a da ashura za ka yi lissafi yau muna biyu ga wata ya ka yi lissafi nawa ne tara ga wata shine tasu'a nawa ga wata goma ga wata shine ashura mas'alar wannan kullun san kullun ta mai magana kamar yanzu aka yi ta mas'alar azumin su da mutane kullun kamar da kullun magana abin an yi abin nan ba inda ba yi shi ba wannan in wafa inta ta magabata akwai masu ganin cewa azumin wani sudu in mai dalili ana iya kuma sanan ba iya yi me abin abin ya zama to kullun abu ana mai do abu guda duk mai magana da ya santa na ga taka gaskiyar magana duka ma ina kullun na bayanin na ɗauki ra'ayin bannayi a subudu in ba a yin subudu saboda gudun wacce shiga wacce shuba da sabanin daga cikin malamai kuma duka ma an kace baka azumin gaba daya na hannun na goma mun bisa maka duka ma an ce azumin duka nafila banne gaba daya ba abin da zai cutar da ni duka ma an ce banne nafila gaba daya wannan sahabi ne zo ta rasulullahi ya ga annabi ga mana kunan sunci sai da rantsuwa da girman Allah ta ko nafila bai kare gaba daya annabi annabi ta kuma zai shiga aljanna amma ko bar kawo abu guda wannan ta maimaita shi dan haka wannan mas'ala ce ta sami a cikin lafiya tsakanin malamai ta baka azumin subudu shi dai subudu go shine tara ga wata ladi goma ga wata kuran ina ga shi zai kama haka zai kama
to mana wannan mai tambaya daga baki cawai ina matsayin zama da ake yi tsakanin raka'a ta farko da kawai ta kare ce na an taso daga sujud
to na tare a gane kenan ni muke nan kenan fahimta ta kan mas'ala kun ba a zan sudu inda ba farilla bane kun a takaice kun kuma kuma ba eh magana ta zama zai istira zai istira mas'ala ce wadda take ta ijma akwai sabani kanta duk da akwai nasi karar kanta man sai ba a yi akwai matsala gare su cewa ba san ba an yi ta ba me akwai ruwaya cikin sahih bukhari haka cikin ashabu sunan wanda tabbatar da wannan zama a raka ta ɗaya ko raka ta uku in mutum ya taso daga raka ta ta ɗaya za shi ta biyu ne ake ɗan zama suna mai suna jinsu istara take mai suna akwai ruwa ta malik bin huwairis ta cikin sahabbai yake ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ta annabi sallallahu zakana fitur min salati lam yahad hatta yastawi jalisan ma'ana da ruwa ire-iren wannan lafazan annabi sallallahu alaihi wasallam in yana wuturin sallar shi mai wuturi raka ta ɗaya ko raka ta uku yace bai zabura mai tsaye sai ya zamana dangalgal ya zamana kenan a nan ɗan zama ne ɗan guntu kurin a ɗan zamana a tashi ba wani aka ɗaki a wajen shi wannan ya tabbata a sunna ya cikin aka ce mustaban sallah ba ta maka ba ko baka sallah ko sallah ka tare a ya cikin mustaban sallah sun tabbata a sunna matsala kai in karin ka ce ba shi ne matsala matsala ta tabbata a sai ingantattu ga sai bukhari ga na abi humaid wanda sahabu sunna sun karu wayar ta haka gaskiya magana ya tabbata a sunna wannan zama ga wanda ya sunna yayi ba bid'a bai ba sama abu bai ana wasu suna cewa annabi da ya girma ne ya yi nauyi yake yin wannan ita wannan magana ta cewa annabi sallallahu da ya girma ne yake za su isra idan ka rike mutum ko malami ko almajiri ya kawo maka inda annabi wannan magana ko sahabbai suka yi bai ga maka iya cikin ra'ayin wasu malamai yan baya ba sahabbai ba masu ga abin ba su su kawo na ra'ayin iyayewa dan ya girma ne iyayewa shi kuma amma ba sahabin da ya kawo wannan hadisin ya ce annabi ya wani zama dan girma ne sahabbai suna koyi sallah zaka misali riwaya ta Abi Humaid ya zo iya karantar da sahabbai da tabi'ai iya gwada musu da'un hadda sahabbai na cewa zan gwada muku inda annabi ke sallah mun suka ce suka suna kallon shi tun daga kabara har duka sallah musu gaba daya da ya kare suka ce kai daidai haka annabi sallallahu alaihi wasallam ka ganin sahabi ne kuma a cikin sallar da ya ji su isra me yasa bai ce ba amma wannan da bai lahiya ne kuma ana ana kowa ana kowa sallar wanda bisa ga annabin ma amma shi na ce a nan kaga inda har don tsuha ne bai ya koya masa wannan abin ba haka shi malaka bin hurri kun karfa labari ba da annabi in ya wutar sallar shi bai taɓa da tsuha ne cewa da tsuha ne ra'ayin wasu malamai ne yan baya ba sahabbai bane suka magana wasu yan fa'in take wasu malamai kullum haka ne gaskiya magana ba wani dalilin magana wajen tsuha ne annabi ya tsuha mu zai kasa tashi eh
na malam sai wani ke- ya sake tambaya wannan mai maganan eh, yan matan ba ba tagwayen ba ne ɗiyansu ne ɗaya a mara ɗaya a damagara Ya yi Allah wannan sadaki.
kana shi ne cewa kana iya arama a cewa kuzin ta dafi da cewa kuzin kenan wannan sunan kuzin kenan Eh, kana iya araman kuzin eh, na baka misali kenan wannan da yawa wannan da ya kane eh, kana iya araman su an baka na'am.
eh wannan kenan asal ya hasan da sunan ko an baka inda an baka an ka arma daidai kai idan da da yawa baka da baka tare ba amma ka baka ka amsa daidai kai armi halaka ne Na'am.
ka gama kuzin biyu ɗaya maza biyu ko ɗaya mata biyu guda shi ne ɗan hasana da wasan ɗan da wasan ba wani armi yayi aka haka na kenan ba su ɗin ba ne a wancan su ne aka hana a gama yawwa ko ka ɗauko ta misali ɗaya hasana gama da husaina Mm, da yalo wata na ma'anin suna ta kawo na'am.
eh
to mala wannan tambaya ke wai ina hukuncin macen da za ta ranka huta ba tare da izinin mijinta ba wai a- wai dalilin ta wai ya tsuwa ba ya ta tambaya
to an yi tsoma da amijinta ne an har tana son kamar kata ba shi wahala ne ko tsohuwa ba ruwan shi laman duniya duka duniya ya yan tare sai ta mu gida in akwai huta wurin da ya dace ba zan huta kamar uzuri matsala ke kenan san condition ko din na kama huta mun ba mun da ya dace in je ne zan je wannan ba matsala bace ba yace shi ke da shi ya mai ya yan tare duka duniya ya kare wannan ta iya mun ci ba zai wani ba eh haka ya kamata ta yi tunda ta san iya wasu duniya ma ya kare kawai shi ko jira mutuwa ki kaga irin wannan da mata sami kai da wannan zanin goyi in dai ta ga mai in dai huta ce ta kaida ba matsala komai zan zan zuwa mu gida wani ya ba ta uzuri ko ba tsoho bane ma ma- ce tun da kinga kamata ka na shari'a ba saba Allah kamata ka wuce kiji kina kina yanzu wani ba zai bane taji daga yan wani lokaci ya taiwa Allah kai mu shirin gobe sai na kare gobe insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته